أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na al-ma'adubatun nabawiyya fi adabil hayatil yawmiyya lin nabi sallallahu alaihi wa sallam za mu tashi a shafi na 190 السنة النبوية في المعانقة والتقبيل sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane abda abin da ya shafi rungumeniya da kuma sumbanta istinadan ila al-ijabati allati ajaba biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala al-as'ilati al-muwajjahati ilayhi واستنادا إلى أفعاله وسلوكياته في هذا الأمر فإنه قد أباها المسافحة وحرم المؤانقة والتقبيل في غير الظروف الاستثنائية فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أين حني له قال صلى الله عليه وسلم لا قال أفيلزمه ويقبله قال لا قال أفيأخذ بيده ويسافهه قال نعم صلى الله عليه وسلم نعم ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤانقة والتقبيل وأجاز المصافحة باليد في الظروف العادية أما اللقاء بعد دول الافتراق أو أقوى أو أقوى سفر طويل فلا بأس بالمؤانقة كما كان يفعله الصحابة رضوان الله عليه ولقد قسم علماء الحديث هذا الأمر طبقا للروايات كما سيأتي وعليه إذا تقابل اثنان لهما أن يتكافحا كما يجوز مؤانقة الصديق أو القريب القادم من سفر بعيد ولكن عند إذن لا بد من مراعاة أن تكون سياق ثياب أن تكون الثياب التي يرتديها سميكا أما التقبيل فقد قال فيه علماء الإسلام أنه يستحب تقبيل أيدي المبجلين من الناس وكبار السن والعلماء والمتدينين منهم أما إذا كان التقبيل بسبب الجنى والثراء والشهرة هو مكروه ومن ثم فإن التقبيل يكون لليدين والجبين وليس للشفة أو الخد قال يتي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجم رنقمين يا دكما سنبنت الجنة wato dogaro da amsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar akan tambayar da aka yi masa da kuma dogaro da ayyukan sahabbai yadda suke yi na yau da kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta shan hannu kuma ya haramta rungume meniya ya haramta sumbanta sai a wasu wurare na musamman ba a ce in kuka haɗu da ƴan uwanka musulmi ko yanka ne kawai da ka gan shi ka rungume shi ba an gane da safe ka tashi ka rungume shi da rana ka rungume shi na da yamma ka rungume shi a musulunci bai dawa da haka abinda musulunci ya ce ku ringa min musafaha na Allah sa an gane magana umarnin musulunci ka ringa yin musafaha da haka ya ce manzala ya haramta rungumimeniya da kuma sumbanta in ba wasu wurare keɓantattu ba an samu hadisi daga anas ɗan malik ya dala su ƙara tabbata a gare shi ya ce wani mutum ya tambayi annabi sallah sarki ya rasulallah mutum ne ya haɗa ɗan uwan shi ko abokinsa shin zai durƙusa ne zai sunkuya ne gare shi sai maza ya ce a'a sai shi ya rasu to zai kama shi ya rungume shi ne ya kankame shi haka ya sumbance shi sai da Allah ya ce a'a sai ya ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a sai mutum ya ce to in sa hada shi zai mika masa hannu ne sai musafa su sha hannu sai manzo Allah ya ce eh abin da ya zai kenan da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana wato rungume ne miya da sumbantar juna kuma ya halatta shan hannu sai ce a sai dai wato amma ya halatta shan hannu wato a rayuwa ta yau da kullum an gane ta haɗuwa safiya da yamma da rana da an jima na ita ce rayuwa ta yau da kullum a kasuwa kullum za a haɗu na da haka gaisuwa ake yi da hannu sai mala ya ce amma haɗuwa idan an daɗe ba a haɗu ba an yi tafiya na an je umura an je haji na misali an yi tafiya dai ba a nan tafiya mai tsawo to babu laifi in an haɗu a rungumi juna kamar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke malaman musulunci malaman hadisi Allah ya saka musu da alheri sun kasa wani hadisi wato dangane da wannan ruwaya kamar yadda zai zo wato idan mutane biyu musulmi suka haɗu abinda a musulunci ya ɗora musulmi a miƙa hannu a sha hannu kamar yadda ya halatta idan aboki ko ɗan uwa ya yi tafiya ya tsaye ba a sadu ba to an gan shi a rungume shi sannu da zuwa sai dai a wannan lokacin to dole kuma za a kiyaye ba wai rungume ne na mata da miji ba na yau ba irin wannan rungumemeniya ba ne kuma sumbantan ma da ake ba irin sumbanta ne na mata da miji ba na da yau dole musulmi ya sani don wani za ka ga sakarai ne kawai sakarci yake na eh ya ce kuma zai zama akwai tufafi a jikin wanda ake runguma ba haka yake zindin ɗinsa ba fami ko mai kauri ya ce amma sun banta malamai na musulunci sun tabbatar musahabi ne za a iya sumbanta hannun manyan mutane masu daraja daga cikin manyan mutane saboda girman shekaru ko saboda malanta ko saboda addini na duk wannan ana iya sumbanta hannunsu don girmamawa amma idan ya zama kawai saboda shi alhaji ne mai kuɗi yana da wadata ko kuma shi wani shahararren mawaƙi ne na ko wani dai shahara kowace iri ne ce to irin wannan a sumbance su makaruni ne daga nan ne za mu sani cewa sumbantar hannaye da goshi wato ake yi ba wai baki ake sawa ba da kunci wato sumbantar baki da baki sumbantar mata ne da miji an gane yawa wancan domin ba shi ne ake magana ba za ka ga akwai masu ta'adu malami za a girmama shi sai a ba da halin sai a sumbanta amma sai can nan malamin shi ne ya ke zauka cizon shi za ka yi ma na da shi ne za ka yi so ko ake tunda ba a saba ba ji al'adu irin irin na irin waɗannan suna nan sun sha bambam sannan na gaya muku wani malami ya yi fushi in ɗalibi zai ba shi haƙuri sai zai jage mun shi to kaga na nan ya fi shi ka jagen mu shi kaga abu ya kara kwabewa ko Allah ka dai rai na ku tsare da haka duk wannan abubuwa ne na lura wallahu ala na su da bobo in ka musallama su raguna ko su akuya ko dai ko su kaji na to dai ba a dora ma ba eh musulunci bai dora ma yi wa dabbobi sallama in dai kana iya kana iya wa kanka sallama zan ciya da kai wa kanka suma ina nan hukokin sai kanku har da mala'iku ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihi misali amma dabbobi kan a'a saboda ko kayi ma ba sa ji ba san me kai ba su suna aiki da mafi yawansu ishara ne da abin da kaman ihu in suka ji akwai ihun da suka ji suna sun gane cewa ana so su zo ko ihun da suka ji an sun gane ana son su tafi na shine kaman tunani ne kawai eh shi yasa kowane yare in ya kan musu sai su gane eh Allah Allah na eh a wuraren da suka ɗauki wannan a matsayin girmamawa idan misali malami ne kai masa haka ai zai ji daɗi ka girmama shi kamar yadda ai akwai yanayi da ake girmama irin mu ma muke gewa namun malaman na wanda zai ga lalle ka gewa ma shi to shine abinda shine ribar don an ce a gema masu kamar yadda inda za ka yi saɓanin haka misali ya ga ka wulaƙanta shi na kaga ai ba zai ji daɗi ba wanda shi ma aka hana da haka wuraren da yake haka ake girmama sun hakan ne za a yi ƙwarai da gaske idan kana makwabtaka da mutum kana kallon gidan shi bai sani ba haƙƙi ne wajibi ne ka gaya masa wani ana kallon gidanka ta gefe kaza an gane musamman inda ka ɗauka bai ɗauka ana gani ba amma ba wanda ya bude dama yana so a gani ba ne na an gane hausan ai dama ya so yake gani ya bude a so yake a gani wannan da ba yake a shi ya dauka ba a gani sai kuma kaga ana gani to haƙƙi ne ma ka gaya masa sha wanda ka gyara waje ka zafa misali ana kallo a gidanka don abin da ake ma'anar gida ai shine rufin asiri wanda ba wanda zai ga gidanka sai wanda ka yadda na wannan shine ma'anar gida a musulunci ba wanda zai ga abin da ke ciki sai wanda kake so ya gani sai da ka yadda ka bashi izini to in zan kuma za a gani misali yawa kamar yanzu kai ne ka ga mutum rigarsa ta yage ko wannan sa ya yage bai sani ba na ai haƙƙi ne a musulunci ka gaya masa ba za ka yi shiru ba misali bai san cewa wannan shi ya yage amma wanda ya ga wannan shi da gangan misali daman ya yaga ne yana son a ga jikin shi a kaga ba ruwan ka da shi amma wanda ka ga alamar cewa bai sani ba dole a faɗakar da shi kuma ko da dai da da ishara ne ko da hikima yawa ko mai rabon goro kun san labarin mai rabon goro ko? to ko shi ai kaga bai kama da ya kamata a faɗakar da shi Yi wa maduwa yawa wani ne dai aka ba shi rabon goro ya sa jallabiya haka shi ne sai ya zuba goro a ciki haka yana zuwa yana raba mutane to sai ya yi rigar ya manta cewa ciki ba komai sai ana cewa na gabanka sai na ta bata yana ta bata shi ya ɗauka ana gabanka ba ka ba na gabanka ba shi kuma na ana masa ishara cewa na sai kaga wannan damko shi ya kamata a yi misali ya rike shi a ce dai a masa hausan da za a yi zai gane biyalata a kyale shi ya ta ta bata ta bata yana da ja eh na'am na'am na yara babu kaidi na yara babu kaidi amma suna buƙatar idan yaro shi ma ya so mu girma a yi masa tambiya musamman yanzu ba kowane sakarci ne ma a bar yaro kowa ya gani ya je ya rungume shi na nuhu saboda abubuwan da ke faruwa a cikin al'umma na marasa kyau maza da masansu ga yaro ya saba wayo to sai a ringa masa linzami na yawa don a masa iyaka eh da la'ada kwanar da gaske zai kai lazumin ka za ka yi a da magarwan duk abin da kake yi misali mutum ya saba yana da wasu azkar da yake ba magarba da isha a zuwa isha yana yin zuwa magarba kamun isha to za ka haɗa magarba da isha sai ya kayan shi sai shi ka yi bayan shi ne har rawa ce haka iya a lokacin ko sabari da wuce za ka iya yi bayan mahada sallah ya kama ina ji a masallacin nan mun taɓa da juma'a da al'asar amma yana za ka ga yanayin da yake sa yana ba cika samun sosai wani zama na yi da ala salalin nabi sallallahu alaihi wannan ruwa da ake yi ma Allah ya sanya shi ya zama ruwa mai albarka Allah madaukakin sarki ya albarkace mu da shi Allah ya tsare duk wani abu na damuwa da shi kasan wasu wurare to Allah ba ta sa akwai ba Allah tana da interview ya ce kudai jarabawan promotion ko to to ga masu tafiya duka Allah kai su lafiya na jarabawa Allah maɗaukaki sarki ya ba su rasa a wannan ruwa da yake sauka Allah maɗaukaki sarki ya albarkace mu da shi Allah maɗaukaki sarki ya tsare mu da duk wani damuwa da ke cikinsa eh kasan mu nan ana irin wannan ruwan musamman nan da yake gidajen bulo ne na ba mu cika damuwa ba na wasu wuraren hankalin su tashi yake saboda ƙarshe sai ka ga har ya kai gidaje yana rushewa na ana ambaliyar ruwa to Allah madaukakin sarki ya tsare karin ta fasi a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah ya kana gudu ya kana سيدنا الأسرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين